الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا هدو وتن ذو الحج شكرا تدبو دير دري هدو دتلاتين دبيو هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 31 ga watan goma shekara ta 2011 a lissafin turawa kuma ya dace da darasinmu na 24 a cikin wannan sura mai albarka ta suratun nisa idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 94 daidai fadan Allah madaukin sarki ya allazina amanu idza darabtum fil ardi falisa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أيو كما ذا متاشي أكن آية تسعين دبير دا الله كي مغانا أكن bambanci tsakanin masu jihadi da waɗanda kuma suke zaune a gida ba su je jihadi ba ina ba yan uwa uzuri da ba su haƙuri dangane da jinkirin da muka samu na matsala abin hawa mun shirya mun taho akan lokaci da kuma sai abin hawan sai ya samu matsala da haka dole sai da muka muka da yin dabaru muka samu muka taho cikin taimakon Allah sai ku yi afuwa ku yi haƙuri insha Allah na mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون guda ɗaya ba ya yi ɗai ɗaya ne yake a cikin abin ka haɗa guda biyu kuka haɗa mana guri guda والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
Allah madaukin sarki yana bayani akan mutanen da suka fita jihadi da waɗanda ba su fita jihadi ba da masu uzuri da wanda suka zauna a gida ba tare da uzuri ba yace la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba daidai suke ba waɗanda suke zaune a gida ba masu uzuri ba wani banda masu uzuri akwai masu uzuri wanda shari'a ta ba su dama su zauna anan ana magana akan wato wanda suke zaune haka kurum a gida ba masu uzuri ba ba daidai suke ba da almujahidun wanda suka fita jihadi fi sabilillah saboda Allah da dukiyarsu da rayukansu waɗannan ba za ma ka kwatanta su ba faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja lalle Allah ya fifita mujahidai waɗanda suke jihadi da dukiyoyinsu waɗanda suke jihadi da rayukansu Allah ya fifita su ala alqa'idin akan wanda suke zaune a gida daraja mana Allah ya fifita waɗanda suke masu jihadi akan masu zaman gida sun fifice su da daraja za mu yi bayani wa kullan wa'ada Allahul husna amma dai dukansu Allah ya yi musu alkawarin gidan aljanna Allah ya musu alkawarin gidan aljanna asaban annabi duk yan aljanna ne wa faddala Allahul mujahidina ala alqaidina ajran azima Allah ya dada cewa lalle Allah ya fifita mujahidai akan masu zaman gida Allah ya fifita su da lada mai yawan gaske ma'ana alqaidina min ghairi uzr akan masu zama ba tare da uzuri ba Allah ya ce darajatin minhu wannan darajoji ne daga gare shi wa magfira da gafara wa rahma da rahama duk Allah ya ba masu jihadi wa kana Allahu ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai wannan daraja din ana nufin al-islamu wal jihadu wal hijratu wal shahada duk gaba ɗaya waɗannan Allah madaukin sarki ya sa mai jihadi ya yi fauzi mana ya samu dacewa da su gaba daya kaga ashe wannan darajar mai jihadi ba za ma ta kwatantu ba baki ba zai iya faɗin darajar mujahidi ba sam sam to mu sake komawa kan ayar karo na biyu hadisi ya zo daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah kara masa yadda yake cewa na ga marwan ibn al-hakam yana zaune a masallaci wata rana sai na taho sai da na fuskance shi sai na zauna a gefensa sai yake ba mu labari cewa zaid bin thabit Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shiftar wannan aya imla'i kenan dictation cewa la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghairu من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله haka yi karanta aya sai ga wannan ladani na annabi sallallahu alaihi sallama abdullahi ibn ummu maktum wanda yake kafif ne makaku baya gani yace shi ma gashi sai ya zo yana kokarin yin imla'in wannan ayar yana mushibtatta makaho ne ba amma ya zo yana karanta mu waɗannan ayoyin yana jamun aya wanda tunda ta yi magana ne akan masu jihadi da Allah sai ga kai babu shi tunda shi makafo ne wannan makafon sai ke cewa ya rasulullahi law astati'u al-jihad la jahadtu ya manzan Allah da zan iya yin jihadi wallahi da na fita jihadi kar ku manta wa kana rajulan a'ma mutum ne makaho amma saboda falalar jihadi ya zo gun annabi yana karanta wannan aya din yace wallahi dan albarkacin wannan aya da na ina da da yanda ina da yanda zan yi jihadi wallahi da da ni za a fita idan kun lura da ayar wannan wanda aka karanta ta wannan hadisin cewa kai la yasawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah ko ai ba kawo gairu ulil darari ba ba za su zama daidai ba masu zaman gida cikin muminai da su da mujahidai ba ɗaya ba ne kaga anan ba a yi istisnai aka ce a banda mai uzuri ba kenan duk sun shiga duk wanda i zauna a gida bai fita ba ko mai uzuri ne ko ba mai uzuri ba in dai a wannan aya ne da aka fada a yanzu to shi ma bayi da wata falla mai jihadi ya fi shi yana faɗin wannan magana sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da cikaton gairu ulid darari kamar nan so ake a ce da kai asalin ayar yadda take la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ne shine asalin ayar amma da wannan bawan Allah Abdullah bin Ummu Maktum yazo ya buɗe baki yake gaya wa annabi wannan magana ya nuna alwashinsa ya ce kash gaskiya da ba don uzurin makanta ba da shi za a jihadi sai Allah ya saukar da ghairu ulil darari haka Imam al-Bukhari ya fidda wannan hadisin a cikin sahihinsa kitabu tafsir to wannan sai ya nuna ashe kai hakuri Abdullahi ibn al-Maktum banda masu uzuri wannan aya tana magana ne akan me wanda suke zaune haka kurun a gida ba su fita ba malamai suka ce wannan aya din tana zaburarwa ne dangane da jihadi da kwadaitarwa da shi cewa zaman gida ba a fita aje ai jihadi ba wannan ba daidai bane to kuma ayat ta dada nuna mana cewa masu uzuri Allah ya lura da masu uzuri makaho ne kuturu ne gurgu ne tsoho ne an gane ko wanda yake cikin wani hali ko bai da lafiya shi ma duk ulil darari ne duk waɗannan an cire su ulul darari ulul da'afi fil badani masu raunin jiki wal basari da kuma masu raunin ganin ido ba sa iya gani aya ta nuna cewa banda banda su su ma suna da matsayi to to kamar yaya banda su in yanzu muna ta bayani an ce to banda su to banda su yaya kenan aka ce da su da masu jihadi duk ɗaya ne me dalili aka ce ai da da lafiyarsu su ma da su za yi jihadin ka duba falala ta musulunci da a ce yana gani yanzu irin abdullahi ibn maktum wannan bawan Allah da a ce yana gani da zai zauna to uzurin makantan nan sai sa ko da bai je jihadi ba wato yusawil mujahid daidai yake da wanda ya fita jihadi me yasa li anna al uzra aqadahum uzuri ne zaunar da su hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik riwaya da Imam Bukhari shi ma kitabul jihad da Muslim ya rubuta shi shi ma babul imal kitabul imarat al imara kai yake cewa manzo Allah yake cewa inna bil madinati lalle a garin Madina wannan Madina tamu da muke zaune la aqwaman ma sirtum min masirin wala qata'tum min wadin illa kanu ma'akum fihi annabi ce wallahi a Madina mun baro mutanen da babu wata tafiya da za ku yi kuma babu wani kwari da za ku shiga ku masu jihadi wallahi face waɗannan mutane suna tare da ku ko da gangan jikinsu baya tare da ku yanzu to ku suna tare da ku a tafiya suna tare da ku a manufa kamar yanzu ka ce mutum ne ya saba yana zuwa wannan majalisi na wannan tafsirin kullun sati da shi ake yau Allah ya jarabe shi da rashin lafiya yana cikin jin rashin jin daɗi yana kwance a gadansa yana tunanin cewa a yanzu fa ana can ana karatu ko ko ba ka bane ba yana cewa yanzu ana can ana darasi yanzu ana can ana karatu kaga illa kanu ma'akum habasahumul uzr suna tare da ku abin da ya tsare su shine me uzuri to wannan uzurin karbabbe ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine sahabbai suka ce ya rasulullahi wa hum bil madina yanzu wannan mutanen da ke ba mu labari kuma suna madina ka ce kuma yanzu duk kwarin da muka tsallaka kuma suna tare da mutu aljanu ne su mu ba mu gansu ba a madina kuma suke annabi ya ce na'am hum bil madina habasahum al udhr a madina suke udhuri ne hana su bin ku kisa ya tabbata malamai suna faɗa cewa duk mutumin da ya saba yana wani abu na aikin alkhairi sai wani uzuri ya hana shi Allah zai sa ai ta rubuta masa lada ka saba kana tashi kana kiyamul layli kullun dare karfe uku da rabi insha Allah idan ka biyo za ka yi ta fafatawa uku da rabi ne hudu ne ai tayi sai an yi as-salatu ka tafi masallaci wannan normal routine ɗinka ne ka riga ka saba kawai sai Allah ya kawo maka wani rashin lafiyan da ba za ka iya tashi ba kana ji kana gani amma tashi bai zai yiwu ba to bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala za a rubuce maka ladan ka cikakke kamar wanda ka saba kana yin wannan sallah din ka saba kana aikin alkhairi kana zuwa gurin ibada ko zuwa gurin karatu ko zuwa gurin darasi tafiya ta kama ka zuciyarka tana rataye da gurin nan na ibada da kake zuwa ko gurin darasi da kake zuwa amma saboda uzurin tafiya baka samu zuwa ba Allah zai rubuta maka lada kama ka je ai shine illa kanu ma'akum habasahumul uzr kamar abu ne da kayi sha'awa kana son sa amma baka samu ka je kai shi ba saboda wani uzuri Allah zai ci gaba da rubuta ma lada kun fahimci wannan da kyau mutum ne ya saba kullun yana zuwa masallaci ya share masallaci aikinsa ne kullum sai Allah madaukin sarki ya kaddara masa wani uzuri bai samu dama ba ya zo yi za a rubuta masa kamar yayi wannan ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan in dalla ala shay in yana nuni akan wani abu yana nuna mana mulazimci aikin alheri duk wanda ya san yana wani abu na alheri malam kada ya daina saboda zai iya yiwa kana dainawa ka mutu yana kuma Allah ya tashe ka cikin wanda ba baka mutu kana wannan aikin ba aka ce jari da riba dan adam abin da ka yi imani da shi ka yadda da shi ka mutu kana yin sa eh ka yadda da karatu ka yadda da ibada ka yadda da sallah azumi na nafila litinin alhamis an saba ana yi to kada ka yadda ka ce wai saboda wadata ko saboda wani abu da ka samu na matsayi ko saboda wani abu da sauransu ka ce wai ka daina wallahi ka ci gaba zai iya yiwa kana daina mutuwa ta zoma saboda ba a maka lissafin ko baka san ranar lissafin yaushe zaka mutu ba to mutum ya dage idan ka duba jihadi da wahalarsa amma annabi ya ce akwai waɗanda suna zaune a madina ba su zo jihadin nan ba wallahi suna tare da ku saboda mai uzuri ne ya tsayar da su Allah ya fifita mujahidai wanda suke fita su je su yi jihadi da dukiyarsu ko kuma su bayar da rayukansu akwai wanda ba su da kuɗi da rayukan suke tafiya ba daidai suke da waɗanda suke zaune wato a gida ba faddala Allahul mujahidina alaihim daraja lallai wanda yake zaune a gida ba ɗaya yake da wanda ya fita ba wasu suka ce a nan ɗin wanda yake zaune a gidan ma kuma mai uzurin ma ulud darari ɗin ma wasu malamai suka ce a wata fassarar ulud darari ɗin ma idan ka kwatanta su da masu jihadi ba su kai masu jihadi ba suna da dai falala su ma amma ba su kai masu jihadi ba saboda mai li'annal mujahida ba sharar jihad saboda mujahidi fa bayan niyyar fa kaji ko ya faje ya yi abin jiki da jiki shi ko wancan yana so ya yi eh an yadda akwai niyya za a ba shi ladan niyya amma wannan fa ya je an yi mubasharar yakin da shi ya ce to gaskiya wasu suka ce ina akwai bambanci hatta ulud darari din ba su kai wato almujahid ma'an niyya ba mai wanda ya jihadi tare da niyya in ka lura shi wanda bai je ba niyya ce da shi bai yi aikin ba an ce za a ba shi ladan niyya to shi ko mujahidi yana da niyyar kuma yana da aikin kaga kenan ya fifice shi da me da aiki to amma dai wannan abun sai ya zamanto har yanzu akwai dan kaikayi kaikayi da su ulu darari din masu uzuri da ba su fita jihadi ba tunda an ce masu jihadi sun fi su sai Allah ce wa kullan wa'adallahu husna shikenan kwantar da hankali duka gaba daya dukkan ku gaba daya Allah ya muku alƙawalin gidan aljanna ba shikenan ba karshen tika tika tik duk abin da muke nan me muke nema malam ko ba ka bane duk buge-bugen da muke tashi ka faɗi yi sallah da azhar da la'asar da magariba da isha yi sadaka yi salatin annabi je ka gurin karatu saurari ilimi ha kyautata zuciyar ka yi ibada yi duk dai ba aljanna ake nema ba to an shiga aljanna shikenan wa kullan wa'adallahu alhusna duka Allah ya yi musu alƙawarin gidan aljanna Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi cewa manzo Allah yana cewa ya Aba Sa'id wata ƙarin falala ne ya aba sa'id al-khudri man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan malam ga wata ofa din wanda ya da Allah Allah ne kuma ya yarda da musulunci shine addinin sa kuma ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne wajabat lahu aljanna annabi ya ce aljanna ta wajaba gare shi abu sa'id wannan magana ta burge shi ta kayatar da shi ya ce a idha alayya ya rasulallah ya maza Allah da Allah dan maimaita mun magana nan mai maka ce ya ce annabi ya ce man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahu aljanna wanda ya yadda da Allah shi shi kadai shine Allah abun bauta kuma ya yadda da addinin musulunci shine addinin Allah yarda je karɓaɓɓe sannan kuma yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne waɗannan rukunai guda uku sun cika wajabat lahul janna aljanna wajibi ce ma gare shi shige ta abu sa'id ya ce wannan zance ya yi to ina wanda ake zo ake yankan ku miliyoyi a sayar muku da aljanna eh gashi ga ofa nan buɗaɗɗiya ko kuwa ko sai an ce sai wancan sai dogo sai gajere sai mai kiba banda siriri banda kaza ko ba ce buɗaɗɗiya duk wanda ya yadda da Allah Allah ne shi kadai duk wanda ya yadda addinin musulunci shine addini duk wanda ya yadda da manzon Allah matsayin manzon Allah ne to dan aljanna ne to dan me zan je bata lokaci na wai wani wai ya lamunce min gidan aljanna yanzu in muka ga dama za mu yi fashin baki akan wannan magana fa shi wanda ya ce ya lamunce ma gidan aljanna to akwai alamar cewa waɗannan rukunan guda uku ma bai cika su ba ka fahimta bai cika su ba saboda me duk wanda ya yarda da Allah Allah shi shi gane ne ya san Allah shi ke bada aljanna wanda ko yake shakka akan lamarin Allah to gani yake shi ma iya da karfin ba da aljanna kenan sun yi tarayya da wa da Allah wajen bayarwa Allah yana bayarwa shi ma yana bayarwa kaga yayi wa Allah kishiya ya fita daga layi ko ba ka bane manzon Allah kansa in zai ba da aljanna sai Allah ya bashi sai Allah ya sanar da shi ya ce gashi gashi sannan ya gaya wa mutane wane wane wane dan aljanna ne ba da kai yake yi ba to wani kawai ya zo ya sha rawani ya rike dogon carbi ya bata bakinsa da goro ya zauna kurin ya zo yana ta raba muku aljanna kuma kuma kuna karba ai ba daidai bane ba ba daidai bane ba kuma kuma tsakani da Allah um, ni ban san me yake damun mutane ba ko da ke Allah shi ke shirya da mawansa muna fata Allah ƙara mana shirya yanzu a gari irin na Kano ga malamai na sunna da na bid'ar da na gargajiyan da kome ba ga ga ga ga wayewa ta addini alhamdulillah daidai gwargwado a garin nan akwai kai yanzu har yanzu wa'azi bai cin maka ba cewa wannan mutumin da ka sa a gaba wannan mani dan mani ne ko ba mani bane in ba mani bane a gaya mana shi mani ne fa mani ne fa ko ba ka bane shi ne zai dauki aljanna ibaka kuma saboda ya rena ma wayo shi aljannan sayo ta yi da zai sayar ma haka ne mana ko sayo ta yi to wallahi a garin nan mala akwai wanda aka an sayar musu aljanna tun ba yau ba fa kuma ana na ana ta sayar musu an gaya musu gaskiya sun ce a wannan wahabiyanci ne to ku je ana muku fa wannan da cewa cewa kuna ji kuna gani mu dai muna fatan Allah ganar da mu to bari ku ji wani hadisin ma na Abu Huraira riwayar Bukhari riwaya ce ingantacciya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqama salata ya tsayar da sallah wa sama ramadan kuma ya azumi wata ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ai hakki ne akan ubangiji ya sa wannan mutumin aljanna jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha yayi jihadi kuma yana zaune ne a garin sa bai yi jihadi ba har ya mutu insha Allah dan aljanna ne matukar waɗannan rukunai da aka fada sun cika sahabbai suka ce ya rasulullah afala nunziru nasa bidalik ya manzo Allah to ba za mu ainihin wato fadakar da mutane da wannan falala ba sai manzo Allah yake cewa a'a innal jannata mi'ata daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi ma baina kulli kullin min ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus ya salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a ita aljanna din nan fa akwai mataki mataki mataki daraja daraja guda ɗari in an ce mataki daga wannan sai wannan ta sama tana gaba da wata wata tana gaba da ita wannan tana gaba da ita mataki ne kamar jirgi ne akwai first class akwai wane ne akwai menene kun fahimta to ita aljanna dinnan mataki mataki ne kar ku ji an ce Allah ya yi tanadin gidan aljanna ga mutumin da ya zauna ko a gida ko bai je jihadi ba inda ya yi imani da Allah ya yi sallah ya yi zakka kar ku ji an ce Allah zai bashi aljanna to ku ɗin ku yi ƙoƙari ku yi aikin da za ku samu babbar aljanna ya ce matakai-matakai ne Allah ya tanadar na ainihin wato aljanna ya ce kuma babban mataki ya tanadar da shi ga mai jihadi fi sabili kuma idan ba ku sani ba tsakanin kowace da aljanna da aljanna matsayinta tsakaninsu ya kai tsakanin sama da ƙasar nan kaji ko tsakanin ka ta takawa daga nan har sai ka je can karshen sama to tsakanin aljanna ɗaya da ta gaba da ita kenan to a cikin aljannatai gaba ɗaya in jam'i yayi a Hausa ko kuma aljannata ku kai aljannatai ya fi aljannatai da ya fi ko yawa ka san akwai Hausawa ne wani zai ce akaram kallah aljannata ku za a ci aljannar firdausi ita ce babba ita ce aljanna annabawa da manzannin Allah ka duba manzan Allah da ke bayi da kyashi bayi da hasada bayi da kin alheri ga al'umma sai ce in ku din ma za ku roki Allah aljanna ku roke shi ya ba ku aljanna firdausi wa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus mala in za ka yi addu'a daga hannunka ce ya Allah ka bani aljanna firdausi matukar in dai aljanna za ka nema to roki firdausi kawai ina a can ne za ka haɗu da annabawa ka haɗu da manzanni eh da manya-manyan bayan Allah shahidai da siddiqai ashe aljannatan mataki-mataki ne wani yana can kar a aljannar ma eh wani ya ce ya Allah ko dafa bodi za mu yi a sa mu muna baya wani da gaske Allah ku a malam ka samu aljanna malam Usman wallahi ko dan buga bodi ne ba dai kana aljanna ba yayi Allah sa albarka su wadancan wanda suka samu wancan din yayi in mun samu ta saman alhamdulillah muna neman ita muke nema Allah ba mu amma dai insha Allah gwanda dai ko bodi ka buga ka ka tafi haka ce an barka baya malam ai ba kyau a manzo Allah ya ce ita ce mafi girman aljanna kuma ita ce tsaka-tsaki idan ce tsaka-tsaki a tsakiya take sannan kuma manzo Allah yake cewa wa fawqahu arshur rahman wa fawqahu arshur rahman a saman aljanna firdausi mana wato silin dinta ko kace rufinta horabtar da aka mata al'arshin ubangiji shine yake rufe da aljanna firdausi kaji daya manzan Allah kuma ya sake cewa daga gidan aljanna firdausi kogunan gidan aljanna suke bubbugar da ruwa wa minha tafjuru anharul janna daga gidan aljanna firdausi ne duk wani kogi da kake ji kogin zuma ne kogin ruwa ne kogin menene duk kogin da yake bulbular da ruwa to tushen wannan ruwan daga aljanna firdausi ne sai yan firdausi sun sha sai a turo muku sauran ai shi za annabi yace na ku roka ku roki firdausi din to malam shine fassarar darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan ga darajoji ga gafara ga rahama ga jin kai wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kasance mai gafara ne kuma mai ainihin wato jin kai malamai suka ce jihadi a dunkule farilla ne wajibi ne jihadi sai dai jihadi yana zamantowa akwai wanda yake fardu ainin ne akan shi akwai kuma wanda yake fardu kifaya fardu ainin shine farilla ta dole ta kan kowa da kowa akwai kuma fardu kifaya in an ce fardu kifaya ana nufin idan kama bihi al-ba'd saqata anil baqin idan wasu sun tashi suna yin wannan jihadin to sun ɗauke wa sauran al'umma to wanne ne fardu ayin din kamar misalin musulmi suna zaune suna zaman zaman su kunu sai aka ce ya arna sun kawo farmaki a garin musulmi suna ta kashe musulmi musulmi suna zaman zaman su ba hawa ba sauka kawai sai aka ji to ana nan fa arna sun kawo farmaki suna ta kashe ba wanda suke bari to a nan gurin dole ne kowa ya fita ya je jihadi sai dai wanda yake da uzuri bai da lafiya wannan kaya zai sai dai kuma in an zo sai a kashe shi kuma yana gida amma kowa sai ya fita kowa sai ya fita lalle dan me dan aje a kare gari a kare mutuncin al'umma da bawa da da duka da talaka da mai kuɗi duka za ku yi wannan ne don ku tsare garinku da mutuncinku sauran mutane kuma ko sauran malamai suka ce idan dai ba wannan ne faru ba to fita jihadi haka wannan fardo kifaya ne ba a ce dole musulmin garin nan gaba duk sai mun fita an tafi jihadi gaba ɗaya ba dan Allah cewa mali yattakhidha minkum ash-shuhada فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دل شام على مي ديوا سنا كاو أن آية وجن كفا وجا وجن نيما إلمي تو أما شما جهادي ني جهادي ني أما عندي أنا زمان هكا زمان لا فيها in za a je a fita jihadi ba tare da kafirai sun zo sun mamaye garin musulmi ba to wannan fardu kifaya ne wannan amirul musulmina ko amirul mu'minin shi zai zazzabi masu karfi samari matasa dan da su ake jihadi banda dattawa da tsofaffi ba sa zuwa jihadi sai a ce su kama hanyar su fita ko a ce waɗannan ku je in kun dawo waɗannan kuma sai su sake tafiya to wannan shine to Allah ya mana mai kyau to sai Allah ya ce mai kuma malam
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Na'am. Allah madaukin sarki yana bayani ne a wannan aya dangane da mutanen da suka bari mutuwa ta zo ta riske su suna zaune a cikin garin kafirai ba su fita ba har mutuwa ta zo ta riske su suna cikin garin arna ba su koma garin musulmi ba suka mutu a cikin garin arna to mala'iku za su zo su same su yi musu tambayoyi bayan sun mutu shi ne Allah ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum waɗannan da suka mutu mala'iku za su zo su same su wanda suka zalunci kawukansu mala'iku za su ce da su a'a ku kuma kuna ina yaya aka yi wasu malaman suka ce tawaffahumul mala'ika abin da ake nufi da almala'ika a nan gurin ana nufin malakul maut wa awanhu mala'ikan mutuwa da masu taimaka masa ka san ba shi kadai yake tafiya ba eh dan in ya zo tafiya kar ma wani ya je taurin kai sai a hada shi da abokanai mala'ikan mutuwa baya tafiya daukar shi kadai wannan kenan wasu kuma suka ce a ana nufin almala'ika din mala'ikan mutuwa shi shi kadai ba tare da wani ba Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kuma suka ce me yasa aka ce la al mala'ika ba a ce malak ba indai ana nufin mala'ika ɗaya ne suka ce wal arabu tukhatibu al wahida bi lafz al jama' dabi'a larabawa sukan iya wa mutum daya sai su masa magana da lafazi na jam'i zan gaishe da wannan bawan Allah in ce malam kuna lafiya ya ya gidan naku ya kuke kuna nan kalau kuma shi kadai nake magana shi wannan al'adar laraba suna yi kamar yanzu misalin mutanen Nijar zaka lura yawanci yukhatibuna alwahida bi lafzi aljama yawanci mutumin Nijar ban sani ba ko nahiya nahiya ne zaka suna yawan mutum ɗaya magana amma da lafazin jam'i sai ce ai sun zo neman ku ba su same ku ba sun zo neman ku ba same ku ba suna nufin sun zo neman ka ba same ka ba akaram kallah ai mun zo wurin ku ne mun zo wurin ku ne kuma akaram kallahu bai ce akaram kallahus ba kenan al'arabu tukhatibu al-wahida bi lafdh al-jami wa kadhalika ahlu nijar yukhatibuna al-wahida bi lafdh al-jam da haka ashe anan babu iskali da Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu kaga sai kawo mala'ikatu ba jam'i ne na malakwa kenan babu iskali to in wancan ma ka faɗa ɗiɗɗi ne babu matsala tun da dai da mala'ika mutuwa ɗin idan ya zo tafiya ana raka shayi eh malakul mautu wa awanuhu da masu da masu taimaka masa malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin mutanen makka wanda sun bayyana musuluncin su sun faɗi musulunci a baka amma ba su yi hijira suka koma madina ba irin su qais ibn al-fakih ibn al-mughira da qais ibn al-walida ibn al-mughira da wasu su yayin da mushrikai suka fita yakin badar kaji ba sun bayyana cewa ko sun faɗa a baka cewa su ɗin su musulmi ne amma suka ƙi bayyana musuluncinsu a makka suna jin tsoron su bayyana musuluncinsu a maka kada a azabtar da su a kashe su a muskaza har aka zo lokacin fita yakin badar da aka zo fita yakin badar da musuluncin su ba amma suka fita suka bi kafirai aka yaƙi musulmi tare da su aka yaƙi musulmi a tare da su to shine Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim kaga wadanda sun zalunci kawukan su ko tabbas sun zalunci kawukan su sun zauna cikin mushrikai sun zalunci kawukan su tabbas ko kuma ka ce sun zalunci kawukan su tunda suka zauna a garin mushrikai da kuka musulunta kun ga kun karbi musulunci ku bar garin mana ba ga can sauran sabbin yan uwanku sun yi hijira sun koma madina ba ha me dalilin faɗin wannan malamai suka ce bayan annabi ya yi hijira daga makka zuwa madina duk wanda ya musulunta Allah ba zai karɓi musuluncinsa ba sai ya yi hijira shi ma ya je gurin manzan Allah a madina ya jaddada musuluncinsa to amma bayan fatahu makka bayan an buɗe makka annabi yake cewa to shikenan kowa ma tunda makka ɗin sarat darul islam makkan ta zama garin musulunci yanzu in mutum ya musulunta ma zai iya zama a makka la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya idan ba ku gane ba in ba ku fahimce ni ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa madina to duk wanda ya musulunta daga bayan wannan lokacin yana zaune a makka ya ce ya zama musulmi to Allah ba zai karɓi musuluncinsa ba sai shi ma ya yi hijira ya lallaba ya tafi can gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam je bayyana masa musuluncin sai kasance tare da annabi saboda lokacin da annabi ya yi hijira fa an raba gari ne musulmi sun koma madina tunda an kore su makka kuma kafirai sun rike ta ba shi yasa ma da suka zo za su zo umra ba aka aka aka hana su aka ce mushrikai suka ce suka ce a gaya wa Muhammadu me ya kawo shi sai manzon Allah ya aika sayyidina Usman ya ce ka je ka gaya musu inna lam na'ati liqital ka je ka ce musu mu ba yaki ya kamu ba mun zo ne mu yi umra sai kafirai suka ce a je a gaya Muhammadu ba zai shiga Makka ba ya koma garin su Madina Makkan ba zai shige ta ba ce kamar ya ba zai shiga ce bana dai ba za ka shige ta ba sai dai a san yadda suka fito suka carkwai carkwai suka tsare gari da makamai suka hana shiga makan to shine aka yi wannan sulhul hudaybiya wannan sulhu da aka yi annabi ya ce to su zo da mutanen su shi ma ya zo da nasa aka zo aka zauna suka kafa sharuɗa cewa bana dai na farko ba za ku je ku yi umran nan ba sai dai ku koma gida sai dai wani lokaci na ɗaya kenan na biyu kuma duk mutumin da ya fita daga garin maka ya tafi madina ya je wurin kai karɓi musulunci to sharaɗi ne yanzu dole mu yi alkawari da kai ka dawo mana da shi ba za a yi musuluncin ba ka dawo da shi annabi ya ce ba komai ku sa hannu an yadda sabai suna ciza yatsa suna cewa aba manzon Allah ya za a ba hakura da wannan mummunan sharaɗi sannan suka ce kuma na uku ko kuma a cikin ku in wani daga cikin musulmi ya kubuto ya ce ya dawo kafirci ya dawo garinmu makka to mu kuma ba za mu sake shi ba shi kenan ya dawo cikinmu sai kafa wannan sharuda ka duba manzon Allah saboda haƙuri da dauriya irin nasa ya ce ba komai a sa hannu sa hannu a rattaba hannu a gurin har aka rubuta aka ce Ali bin Abi Talib ya sa hannu a gurin ya ce gaskiya shi a wata riwaya aka zo ana sulhu da kafirai aka sa Muhammadu Rasulullahi sai su arnan sai suka ce a goge Rasulullah ai su sun yadda Muhammadu ne amma ba su yadda Rasulullah ba ne inda sun yadda Rasulullah har a zo ana bata lokaci suka ce ku share wannan Rasulullah ku kwashe shi a goge shine kisan nake son ga mana Aliyu din shine ce a manzo Allah ya ce wa Aliyu goge iya wurin Rasulullahi din Aliyu ya ce gaskiya manzo Allah ba zan share ba ya ce ka goge ni na ce ka goge saboda yana ganin kaskancin ya yi yawa malam ka duba fa kaskanci kaskanci rasulullahi aka rubuta suka ce sai an goge to ku dawo da hankalin kuna kuna tare da ni cikin shirin da waɗannan kafaran suke mana kudin rike mu wannan gabar kafin dora a tafi ashe babu mamaki hatta tsarin karatunmu da muke yi ba fa na gida ba ba na allo ba makarantunmu na boko da muke gwamnati ta yadda da su sai an kawo mana wani canji duk abu na musulunci sai sun cire shi yanzu abin da yake faruwa shine a nan kano da yardar gwamnatin kano da sa hannun gwamnatin kano har ma an fara ɗabbakawa wasu makarantu cewa islamic studies an share islamic studies an cire islamic studies dole a cikinsu ba dole ba da islamic studies dole ne a yi sai kai ko to yanzu ba dole ne sai kai islamic studies ba a kano fa ba dole ne sai an yi islamic studies ba haka hausa ma ba dole ba ne kuma a ciki sai dai ka zaɓi ɗaya ko hausa ko islamic studies to a wasu makarantun ma sunan ma bayan ma amma abin nan amma ce ba dole ba ne ba za a yi ba amma canja ma sunan ba za ma a ce ma islamic studies ɗin ba to ba mu sani ba faculty of islamic studies da ake da shi a jami'ar bayero a jami'ar sokoto a jami'ar maiduguri a jami'ar zaria a ina ne sauransu ba mu san yaya mutanen da za su yi da waɗannan ba su ma ana jin za a je a kashe su kuma ko yanzu waɗanda suka yi post ume a jami'a za su zama mutum muku shaida da aka zo bangaren islamic studies tana da kwashin ashirin hausa ma tana da kwashin nawa ashirin yanzu da hausa da islamic studies a gwamnatin kano duk ɗaya ne ba su da bambanci amma in kuna so ku ji wannan labarin ku je ku tambayi minister of education ku tambayi yan boko wanda suka fi ni ilimi akan wannan abu haka ne ko ba haka ba kun sani ba yan uwa ko are you feeling with me kuna tare da ni kuna feeling din ciwon abun wato rashin jin daɗin maganar ma wato kamar ba haka bane ba to wallahi ina gaya muku nan gaba ko waɗannan mutanen da kuke gani waɗannan mutanen to wallahi sai sun zo nan gaba duk abu na addini ma sai sun cire shi ba shi kenan ta zama ba ko sani ba ko to sai an kore ta yanzu ma an ce ma ko dai ka dauke ta ko ka dauki Hausa da ita da Hausa duk dai yanzu wannan me yake nunawa cewa ku yi karatu ku yara ku je ku karanta Islamic studies ma ba ta lokaci ba dan ba ba compulsory ba ce in banda dabbobi ne mutanen ba su da hankali gajoji marasa hankali da wauta da rashin wayewa a garin ku a garin musulunci a zo a kashe darasin da yake da alaka da addinin ku don rashin wayewa ku rattaba hannu ku sa hannu saboda kun karbi wani kuɗi ko na makamancin wannan akwai hauka da ta wuce wannan kuma ita kanta hausa ina ce yaran ku ne to ƴaƴan ku za su wayi gari yaran hausa ma ba su iya ba to ana ma ana ma ta kai ma ana ta kaya to musuluncin ma an kansile shi ballanta na wani yaren hausa wai yanzu turanci shine wa da wula sharika lahu english mathematics banda fa yanda aka aka samu aka aka ba dole sai da aka shigar da crk da babu da babu crk munan kano mai wani crk a nan ko ba ka bane amma sai da aka kaka ba aka shigar da CRK Christians uh, uh, uh, religious knowledge haka cusa aka shiga a nan makarantunmu na nan Kano yanzu a kudu wacce makaranta za ka je ta secondary ko na ka je a yi arabic ku gaya mun ita wani gari ne a kudu wani makarantu ne za a yi arabic a kudu babu ita babu kayanta ballanta na islamic studies kan Allah ya ji kanta to wannan ɗaya ne daga cikin illar abin da bala'in da wannan gwamnatin take tattare da shi na yakar musulunci wallahi tallahi ina gaya muku dan wannan fada da addinin Allah ne kuma wallahi duk mutumin da ya ji wannan bai magana ba ya shiru ya ma ji daɗi munafiki ne ce ko shakka babu wallahi daman waɗannan arnan waɗannan arnan waɗannan arnan arnan ƙasar nan ba kaɗan daga cikin aikin da za su yi kenan kaga yanzu ana nan ana zaune an ce katsina sai sun kafa doka sun ce ba za a yi wa'azi ba sai da certificate yu yu an yi ifo an yi ifo an yi shiru an yi shiru mu kuma yanzu nan Kano kaga an zo an bullo da wani abu wannan jihar ma za ta zo ta dauka wannan ma za ta zo ta dauka wannan ma za ta zo ta dauka ko mutane kawai da ma kowa kawai sai zuba shiru ya shiru ya zuba ido saboda wani abu kowane da zai samu dan abin da za a bashi kawai subhanallah subhanallah to amma muna faɗa ba za mu daina ba duk abin da aka yi na ba daidai ba wallahi za mu fito mu gaya muku kuma yau abin da za mu iya yi kenan sai mu yi addu'a Allah ya sa mu cika da imani amma ni ɗazu inda nake gaya wa ɗan wani shi ne abin da nake tausayi wato mu da jikokinmu wani irin rayuwa za su yi a wannan ƙasar Allah banda mu tamu alhamdulillah muna fatan Allah ya sa mu kammala lafiya wataƙila shekarun da kai ba lalle bane ka daɗa maimaita su amma wanda za su biyo baya ka duba yadda ake faskarar addini kai yanzu ko hauka kake kayi sa ka je kudu ka je kudu ka ce za ka cire musu abin ɗin kiristancin su kuna nan kuna zaune kuna ji fa a nan fa yan neja delta yan wane ne yan bayelsa yan mai suka ba da doka fa aka faɗa a jaridu muna da su aka faɗa a intanet aka faɗa a nene cewa duk wani musulmi sun bashi notice na kwana shida ya tattara kayan sai fita ya bar kudu ya dawo arewa kuna ji fa shiru fa ba a ce komai ba fa an tukuran mutane yara kofas musulmi suna ta bugo mana waya cewa ya zamu an ce rayuwar suna cikin hadari aka tattara aka koro su masu gudowa suna ta gudowa masu zaman shahada suna can suna zaman shahada kuma in za a bi su a yanka su ɗaya bayan ɗaya ba abin da za a yi to wai mu mu kam sai yaushe ne ne za mu je za a nemo mana hakkin mu dan girman Allah sai yaushe za a nemo mana hakkin mu kuma ba abu mamaki ka duba ban sani ba na dade ba ni dai ban gani ba a yan jaridun da na karanta a kwanan nan ko a yan leke-leke na ya kamata majalisa ta zama akan wannan ta tattauna ta tsawatar ya kamata gwamnoni na arewa a ce sun hadu sun zauna sun tattauna akan wannan tsawatar ai muwa muna da arna a nan arewa shi kansa shugaban kasan ba ya tattara ya tafi gidansu ba ai shi ma ba dan arewa bane ba dan kudu bane ba zan kore shi ko dan kudu ne ko dan arewa ne muwa za mu iya yin haka ko ba za a yi ba subhanallah kuma yanzu idan an tashi magana wai sai a ce wai yan ta'adda a yan arewa su ne yan ta'adda hatta a amerika an gaya mata arewacin najeriya a nan terrorism yake kudancin najeriya babu terrorism arewacin najeriya shine ake da terrorism jama'a yaushe za mu farka don allah yaushe za mu farka yaushe za mu farka to saura 'yan makarantun islamiyu da ake a gidaje da anguwanni ku saurara sai kun ji dokoki a kansu muna nan dai muna zaune to ni kullum a aƙida ta a manufa ta abinda nake faɗa ni in zan yi siyasa to ka'idar da zan ba wa ɗan siyasar da ni ne da zan tafi tare da shi shine ya fito duk lokacin da aka shimfiɗa wata doka da cikaro da addini to ya fito ya magana a kanta a gaskiya ni a fahimta ta bai kamata malaman garin na a zuba ido a shiru akan wannan dokar da aka shimfiɗa ba da manya-manyan 'yan siyasa mu na garin nan masu siyasa da manufa bai kamata su ya kamata mu ji ana ta challenging ana ta fada a gidajen rediyo wannan ya fito ya ce kaza ya ce kaza kamar yadda ake ta yi akan akan dauke tallafin man fetur to ga tallafin addini za a dauke shi ka duba fa dan Allah yanzu ka duba gari fa irin na Kano fa garin musulmi ne ko a makarantunmu na sakandare makarantunmu na sakandare a ƙa'idance babu darasin ƙur'ani babu shi koma wanda ba na kwamfosarin ba ma babu wallahi sai dai a private school wani mai private school da yake da kishin addini ya dan kaka ba ƙur'an din a ciki amma wallahi a tsarin gwamnati babu alƙur'ani a ciki ba na jin a wayek da ne ko akwai fefa ta alkur'ani da ake turo tambayoyi ana amsawa a'a a matsayin mu mu fa na yan Kano nan musulmi kurum yan Kano yan Jigawa yan Gombe yan Bauchi a ce yaran mu za su yi tunda ai a jami'a a Islamic studies ai akwai akwai bangaren ai Quranic science ko ba ka bane ko anan mu nan legal ma ai akwai bangaren Quranic science tunda har ana shiga legal ai Quranic science akwai faculty akwai bangare na na quranic science ko quranic studies kafin ku cire shi ai ya kamata a ce a secondary an sa qur'ani wani zai ce ya ai a islamiyu ana yi ai a wane ne ana yi Ya, qur'ani ai ba laifi bane in an yi shi a islamiyya an yi shi a boko wannan yake nuna cewa shine littafin mu shi muka yadda da shi shine constitution din mu ba wai a zo a raba mu da shi ba bi gaddin nazar akan makarantun da ma yanzu lokacin islamiyya ma sun cinye wa yara yi to tun karfe 8 yaro zai je ta karatu yana tashi karfe 2 zai shiga lesson lesson nan ba zai tashi ba sai karfe 5 da rabi biyar da rabi kafin ya fita ya dauko jakarsa ya dauke dan kularsa ta abinci shida tayi shida tayi an kawo shi gida yana zuwa gida kuma dama malami ya tara masa homework zai zauna ne a kunna masa inji a kunna mai generator ya ta homework din nan har isha yana gyangyadi ga tuwansa yana homework yana gyangyadi wallahi nake ga muku ga ni dinnan kagan da nake da nake muku wa'azi ko yau dinnan da safe yaro na kafin ya tafi makaranta sai da uwarsa ta ina gani ni dai ban yi magana ba sai da uwarsa ta yana yana kuka yana rawar jiki homework saboda jiya bai samu ya homework din ba da magaribar mun tafi da shi masallaci to an tafi da shi masallaci ya yi karatun qur'ani ko yawo abu nan to lokacin homework bai ba an zo za a tafi ina ganin uwarsa tana tana ta rike masa hannu tana zana masa saboda dole sai wannan homework din amma ina tabbatar ma in hadda qur'ani ne bai yi bai yi ba ba abin da zai dame shi a hankali ana ta yakar mu ba mu farga ba ba mu farga ba shi yasa kowa ya tsaya ya tsara gidansa wallahi ka tsaya ka duba gidanka ya tsarin gidanka yake menene rabon Allah me rabon manzon Allah cikin gidanka karatun addinin Allah karatun addinin manzon Allah wani wani time ka bashi akan iyalanka tun daga matanka zuwa yayanka ka yi wa kanka hisabi tsakani da Allah kaka yaudari kanka ajiye magana office ajiye magana can ajiye magana haka kasa take ajiye magana kaza wani irin tsari za ka yi wa yayanka dan Allah kallin Allah ya taimake ka ka tashe su akan suna rayuwa akan addinin Allah ko ka mutu ba za su jawo maka bala'i gidanka ba to wannan shine musibar da take fuskantar musulmi kuma tana nan ɗaya musibin suna nan da yawa ne ta ati tattara ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan da har ana damuwa ma yanzu ba a damuwa ma nan saki abun shikenan kawai nan saki abun shikenan kurum haka za a yi ta shikenan mutane sun zama bayi kawai to ina Kano dama aka fara wannan to akwai mamakin anya a Enugu ko anya a Kure ko anya a Kudu ba mu laisa bi gharib wallahi waɗannan mutanen malamai suke cewa sun bayyana sun nuna sun musulunta amma ba su bayyana ba har suka mutu aka je yakin badar suka je yaƙi aka kashe su ban sani ba in za ku iya fahimta ta gabar da nace ku rike mu sun ce su su musulmi ne amma sun kasa bayyana musuluncinsu suka bi arna aka tafi yaƙi suna yaƙar musulmi ana jihadi a badar aka kashe su to yaya matsayinsu yaya matsayinsu Allah zai karbi wannan musuluncin ne bai zai karba bane a'a suna da uzuri ne ba su da uzuri shine Allah suka da wannan ayar zalimi anfusihim to shine mala'iku za su ce da su qalu fi kuntum fi kuntum ana nufin ma za kuntum in baka gane ba fi ayyil fariqaini kuntum kudin a wani bangare kuke a fi fariqil muslimin am fi fariqil kufar ku dai yanzu ga kun zama gawa an kashe ku fi makuntum a bangaren musulmi kuke ne ko ku a bangaren kafirai to bari ku ji abin da za su ce wannan tambaya fa malamai suke cewa su'alu taubih ne wa ta'ayir tambaya ce ta kunyatarwa da aibantawa sai suka ba da amsa suka ce kalu kunna mustada'afina fil ard suka ce wallahi mun kasance masu rauni ne ababen raunanawa ne a bayan ƙasa a garin makka muna cikin rauni mun kasa bayyana musulunci muna dai zaune gaskiya mu dai muna son musulunci ko mun musulunta amma mun mun kasa fitowa mu bayyana musulunci ko mu je muka ba annabi ba qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha a kasar Allah ba tana da fadi ba me yasa ba ku hijira ba malam kaji dalilin cewa ashe in ka musulunta bayan annabi ya koma madina ka musulunta a makka baka koma madina kai hijira tare da manzon Allah ba Allah ba zai karɓi musuluncin ka ba alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha a yanzu kasar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba mai yalwa bace ba mai fadi bane ku hijira zuwa madina me yasa ba ku yi ba yaya kuka zauna a makka cikin ahlus shirki wal kufri ba cuta ba rashin lafiya ba ku yi hijira kuka koma madina ba kuka zauna cikin makka ba koma madina ba to shine Allah ce fa ulaika ma'wahum jahannam kaga waɗannan yan wuta ne makomarsu ta zama wuta wa sa'at masira tir da makoma bi'sal masiru ila jahannam tir da makoma irin ta jahannama to sai Allah ya bada hanzari sai ya ce banda suwa
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا na'am فأولئك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
Allah madaukin sarki yake cewa to ga dai hukunci an sake ga waɗancan mutane cewa fa ulaika ma'awahum jahannam kuma tir da makoma irin ta jahannama to amma illal mustadafina min ar-rijali wan nisa banda masu rauni an gane ahlul uzri kenan banda masu rauni cikin maza da mata za a iya samun makaho za a iya samun marar lafiya za a iya samun mata miskinai wal wildan da yara kanana la yastati'una hilatan ba su da wata dabara ay la yaqdiruna ala hilatin wala wala ala nafaqatin wala quwwatin lil khuruj minha ba su da dabara ba su da wayo ba su da iya ɗaukan nauyin kansu wajen ciyar da kansu ba su isa ma su fita daga makan ba irin mata da yara ƙanana da za'afa wani ma bai isa ya lallaba ya fito ba yana fita ma za a gane shi zai fita wala yahtaduna sabila ba su ma san hanyar da za ta kai su madinan ba la yarifuna tariqan ila al-khuruj ba su san hanyar da za ta fitar da su ba waɗannan gaskiya suna da uzuri imam mujahid ya ce la yarifuna tariqal madina ba su san hanyar madina ba fa ulaika asa Allahu an ya'fuwa anhum waɗannan da sannu insha Allah Allah zai musu afuwa ya tajawazu anhum wannan idan an ce asa daga bangaren Allah to wajibi ne ma'ana in dai Allah ce asa Allahu an ya'fala kaza to zai yi din lalle zai yi yawwa dan a kwantar ma hankali a tabbatar maka cewa wannan haka ne lalle wannan Allah zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura to dama Allah ai ya kasance mai afuwa ne wato kuma mai gafara ne mai jin gai Abdullahi dan Abbas yake cewa kuntu ana wa ummi mimman azara Allah To, Abdullahi dan Abbas yake to ni dinnan da kake jina da ni da mahaifiyata muna cikin waɗanda Allah ya musu uzuri a cikin wannan ayar minal mustadabin da ba a kawo wannan ayar ba to da mu ma duk mun tafi kaga ashe dole musulunci akwai uzuri ko ba haka bane wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u li ha'ula'il mustadafina fi salah manzo Allah ya kasance yana addu'a ga musulmi masu rauni da aka zaunar da su tilas a garin Makka ba ba su isa su fita ba annabi yana Madina yana sane da su ana azabtar da su suna cikin bala'i da wahala to annabi yana yawan yi musu addu'a yana yawan roƙa musu Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito hadisi ingantacce riwayar Imam Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu a raka'a ta ƙarshe a sallar isha'i yana yin alƙunuti yana addu'a ta alkunuti akan wannan hali da musulmi suke ciki Allahumma anji ayyasha ibn abi rabi'a اللهم أنجي الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين يا الله ككبتر دا عياش بن أبي ربيعة يا الله ككبتر دا وليد يا الله ككبتر دا سلمة بن هشام يا الله ككبتر دا مسلمي مسروني دا سكي زوني أغنى مكة اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف يا الله يا الله كتسأننت كامنك akan kabilan mudar zalumar kabila mai cutar da musulunci da musulmai ya Allah ka sanya musu yunwa da talauci da ainihin bukatar abinci kamar da ya faru a lokacin annabi yusuf wannan hadisi ne ingantacce tabbatacce to wannan shine karshen waɗannan ayoyi kuma saboda ƙurewar lokacin mu fara da wuri ba za mu dakata ana abin da muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh layya suka yanka ba a tare ya kan rago bai halitta ba bujimi ne da da da da da raƙumi ake yin tarayya a kai shi ma a bisa saɓani na malamai wasu suna ganin rashin halaccin haka ɗin wasu kuma suna ganin ya halatta cikinsu akwai imamu tirmizi da kuma sauran malamai da suka kawo hadisin da yake magana akan an tarayya akan bujimi mutum bakwai raƙumi mutum goma da ka ba a tarayya akan rago sheikh nasiruddin al-albani ya inganta hadisin kamar yadda ya zo a cikin sai tirmidhi wannan ba laike cewa shi ne sau da yawa ya ga an za a rama sallar azhar ko sallar isha'i rakoin biyun karshen nan sai ga mutane sun kawo fatiha kadai ba tare da sura ba to wai fatiha kadai za a kawo rakoin biyun ko ko dai fatiha da sura yanda kaga sun yi shine daidai in ka zo zaka rama fatiha kadai zaka kawo ba su ka kawo fatiha da sura ba kullum mun sha faɗa wanda ya zo bin sallah imiyar da sallar da isamu yana bin ainihin wato liman sallar da ya samu ta zamanto ita ce a farko ta zama ita ce farko abinda zai cika kuma ya zama shine na karshe ko kaga inda karshen sallar ka ne kaga fatiha kadai zaka cika wannan yake cewa wai mace ce ta haihu bayan kwana tara sai jinin ta ya dauke ta yi wanka ta kama sallah sai saki dawa malam bai dauke bane ba jinin haihuwa yana yin kwana arba'in kamar yadda ya zo a riwaya kwana nawa arba'in shine kake ji hausa suna cewa an ce ta yi arba'in malaman fikihu suka kwana suka ce zai iya kaiwa kwana sittin da haka daga wannan tun daga ranar da ta haihu za ta yi ta lissafi zai iya yi wa ya dauke kafin arba'in din amma in ya dauke ana tsammani ya dauke sai aga ya dawo to damun bai dauke bane ya kamata a fahimci wannan kuma a taka tsantsan ta lura da irin jinin ta lura da yanayin sa sannan kuma ta ta rinka irga kwanaki wannan ba Allah ce da Allah yana da yarinyarsa yassa kenan ba ta da lafiya kuna yana neman a taimaka masa da addu'a ya sa kayansa a kasuwa yana neman mai sayan dan ya mace jinya bai samu ba Allah ya bayyana masa Allah ya bashi mai saya kuma Allah ya warkar da shi Allah sama ka samu wata hanyar ba sai ka sai da kayanka ba wannan kuma ya ce Allah ya kara malin lafiya Allah ya kara mana gaba daya don Allah malam a taimaka wa mahaifiyarmu da addu'a domin ta riga mu gidan gaskiya muna buƙatar addu'ar ka tare da 'yan uwa musulmi to muna fatan Allah ya mata afuwa Allah ya gafarta mata mu ma Allah ya ji kan iyayenmu gaba daya kuma mu ma Allah ya ji kanmu idan lokacin mu ya zo wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah musu afuwa da jin kai yace akaramka Allah akwai dan uwana wanda mahaifinmu ɗaya tare da shi bayan rasuwar mahaifinmu ɗin sai mahaifiyarsa ta yi ridda sai shi ɗin ma ya ridda to wasu sun ce akaram kallah wai yana da gado um, don an haife shi a musulmi to malam ya lamarin yake kun gane matsalar kuwa su musulmi ne kaji ko shi da ɗan uwansa ubansu ɗaya amma uwarsu ba ɗaya ba to ubansu sai ya mutu mana ubansu da shi da wanda suka hada uba kenan da wannan yaron babansu ya mutu baban musulmi ne kuma yaran su ma musulmi ne to sai ɗaya daga cikin matan baban kenan ba uwarsa ba shi wannan tunda mahaifiyarsa ta rasu ya ce a mata addu'a to ɗaya daga cikin kishiyoyin mahaifiyarsa kenan sai ta rida to ɗanta kenan ƙaninsa ko yayansa wanda suke uba ɗaya shi ma sai ya rida to shine wai yanzu ake cewa wai dole sai an bashi gadon babansu me yasa za a bashi gado saboda ai lokacin da uban ya mutu menene shi menene shi da an raba gadon ne kana ji na da an raba gadon lokacin yana musulmi aka raba gadon to ya ci shi kenan ba za a ce tunda yanzu ya rida aje a kwato ba amma tunda yanzu yana kafiri kuma ba a raba gadon ba abinda za a lura shine wannan dukiyar tawaye ta musulmi ce shi kuma shi waye shi kafiri ne ba yanda za a yi la yarithul muslimul kafir ko la yarithul kafirul muslima ba yanda za a yi kafiri ya shiga da musulmi ai wannan kaskantar da addini ne ma yi ai addinin musulunci ai yafi karfin kafiri ya zo ya ci gado na musulmi musulmi ne ma wasu malamai suka ce ai karfin musulunci ya kai ya karbi dukiya ta koda ta kafiri ne amma ba wai mutum yana kafiri zai ci da musulmi ba abadan ba zai ci ba ita ma kuma uwar in dai ba a raba ba ba za ta ci ba amma muna fatan Allah ya dawo da su kuna mamakin irin wannan yana faruwa da yawa ni akwai wani yaro ɗalibi na ne wanda musulmi ne iyayensu musulmi babu wani alaka ta kafirci yace wallahi haka kurum a cikin yayyansa maza kawai wallahi wani sai ya ridda wasa wasa wallahi suna tsammanin abin wasa ne duniyanci ne ashe da gaske ya zama ya ridda yana ridda yaron fa dalibin ilimi ne mai karatu sosai in gama yana ridda kafiran nan suka dauke shi suka ta abin nan kawai sai suka bashi fasto kawai ya zama fasto ka bashi mota ka bashi gida yana ta harka Allah ya jarrabe su yaron yake faɗa shi ma yace ubansu sai ya mutu mahaifiyarsa tana nan kuma ya bar ta bar ƴaƴan mata matasa da yawa masu rauni ga talauci ga ba wurin zama shi kuma yana da kuɗi su kuma sauran ƴaƴan gidan Allah ya jarrabe su da talauci shi kuma faston shine mai kuɗi da haka shi yake ɗaukar nauyin gidan nan zo ana magana uwar sai ta rinka nuna a kyale shi dai ai yana taimaka musu kasan iyaye mata rauni ita tunda dai abuwa suna shigowa balas yaron ne ya ce wannan fasson ya ɗebe yaransa 'yan mata ba na ƙannansa 'yan mata duk ya ɗebe su ya kai su gidansa kurin ya zama arni ya kai su coci ya yi waye ya yi waye ya yi waye abin tausayi wallahi ya ɗebo su ya kawo su nan har gidana sai da ya kawo sai ya nuna musu yace ga suna bai da komai bai ko riga sawa yaron nan bai da shi yace yana neman taimako ya zai a sasu a makaranta ya auren da su bayan da za a yi da shi dole muka hakura duk wanda ka masa magana a karama kallawo da Allah amin akwa eh a taimaka fa a taimaka a agaza wani ya dan dauki yarinyar ya ajiye ta a gida abin nan babu ni kuma na ga sun mun yawa ba zan iya ɗiban su ba ni ma na ce masa ni ma gidan haya nake zaune ni ma ba gidana nake ba ni ma gidana ya mun matsi ni ma a takura nake ya zan yi duk imani na da ta kawata zan sa ta a mihrabi ne gurin sallah a masallaci ta kwana a gurin na ce to sai dai a yi haƙuri ni dai ban ce kame da su gidan arne ba amma dai ka san dabarar da za ka yi malam wannan al'ummar sai dai addu'a fa wa'azi kam ana ta yi aiki kuma sai dai abin da Allah ya Allah ya fi mana da ka kai dan uwa ka ci gaba da yi mai wa'azi kada ka kyale shi kuma ita ma wannan matar ya kamata ku bincike ta me yasa ta radda me yasa ta radda me yasa ta radda wasu talauci yana sa su radda a nan cikin wa'azuka da muke zuwa a garin nan na asibitoci muna irin yawon wa'azuka da a asibitoci wallahi akwai mutane da yawa muka tarar da su zaman jinya suka zo asibiti asibitin garin nan ba ba wai na kudu ba sun zo jinya asibiti sun radda babu asibitin ma da da arna suka samu gindin zama suke cin karansu ma babbaka irin asibitin kashi na nan dala orthopedic ba ai kwarai kuwa akwai kungiyar likitocin musulmi da nurses da waye amma wallahi karfin da arna suke da shi a wannan asibitin ba musulmin kano ba su isa masu wannan ba dan za a ba su dama su shiga ziyara sau nawa ko kuma ba lalle bane kai ba amma musulmi ba su ma farka ma suka fara shiga ba suna da kungiyoyi masu karfi a cikin asibitin to da yawa cikin fashions din mu akwai wanda suke ridda su bar musulunci su koma kafirci saboda an kasa daukan nauyin su a masallatan unguwar su a dauki nauyin jinyar su wani coci ya zo ya ce zamu dauki nauyin ka har ka warke amma da sharadin zaka ridda ice ya yadda in dai zai samu lafiya wallahi ya yadda zai ridda kuma aka yi mai jinya aka biya mai magani ya warke kuma aka tafi da shi ga yaran mu nan yayan maguzawa su mai za su je su mai da su kiristoci suna gama suna mai da su za su ɗibe su yara yara su ɗibe su tafi da su kaduna su tafi da su filato su sa su a makarantu har university har waye suna da shi a kudu fa akwai jami'o'i fa na kirista jami'o'i da yawa na christian university akwai su a najeriya da yawa da yawa bata magana secondary school kam na kirista da makarantu polytechnics da da da, da colleges na kiristoci duk suna da su in sun zo sun kwashi yaran mu a nan gurin da aka mai da su kirista sai su kai su can su karantar da su wata arniya ta taba gaya mana a nan sumaila take cewa kuna wa'azi kuna bata lokacin ku ne ta ce a nan sumaila kawai sumaila sumaila ma a wani ƙauye ne ta ce a ƙauyen nan kawai ce ta ce akwai mata mata yara yan mata da aka ɗiba wajen mutum hamsin da biyar ko da hudu da aka ɗibe su aka kai su gaba ɗaya suna karanta likitanci da nurses suka ce bayan shekara uku hudu biyar sun gama karatun nosis nan da likitanci za a dawo da su kano state su ma yan kano ne suna da certificate suna takarda dole a dauke su a asibitocin kano su ne za su zo su yi ta soka matan ku allura su ne za su karɓa haihuwa in sun ga dama dan yana fitowa su rankwashe shi su kashe shi ba abin da ba za su yi ba haka ne mana yanzu ina so in tambaye ku a garin nan wani masallaci ne na yi muku jam'u gaba daya duk garin nan gaba daya da masallacin sunan da na bidan wani masallaci ne suke da yara 'yan mata kwaya biyar da hukumar masallaci ko kwamitin masallaci ya ɗauki nauyin su kurum su je su yi school of hygiene kawai ko su je su yi school of nursing gata nan muna da ita school of nursing gata nan ko su je nan biyu ke su yi medicine mata kwaya biyar dan su je su koyo wannan ilimi su zo su karantar da al'umma ko su rike mana asibitoci wacce kungiya ce ta addini a nan garin ne muku jam'u gaba daya wace kungiya ne daga cikin kungiyoyi kowane masallaci ne kowane majalisi ne daga cikin majalisai wanda yake da yara kwaya biyar da ya dauke su matsayin likitoci zai dauki nauyin karatunsu a jami'o'i ko a bayero ko a ko a zaria ko a maiduguri ko a ina ne su je su karanto likitoci likitanci bayan shekara bakwai shekara goma su dawo su yi aiki a asibitocin garin nan su taimaki al'umma wani majalisi ne yake da wannan tsarin wani majalisi ne tsakani da Allah karatu ana yi kuma ana wa'azi amma galiban gaskiya mutane ba sa ba da haɗin kai ne duk matsala in ta shafi kuɗi mutanen mu ba sa ba da haɗin kai akai kuma wallahi muna da mai kuɗi guda ɗaya a masallaci ɗaya wallahi zai iya ɗaukan yara biyar su yi su karatun medicine amma ba a yi to ya za mu ci gaba kuma duk asibitocin nan da ake da su ku je ku duba majority likitocin da ake da su ne suke ko dai muna ka da kai da kai ko kuma sun fi mu yawa ko a nan garin ku je ku bincika ku gani ba na maka maganan 'yan sanda ba na maka maganan sojoji ba na maka maganan wane ne duk wani aiki mai tsada da ka sani mai matsayi a nan kasar ka je ka duba mutanen mu kwaya nawa ne waɗanda ba mu ba kuma kwaya nawa ne to malaman namu ba su da kwakwalen da za su iya fitar da wannan tsarin ne a yi ko ko masu kuɗin da za a yi ne ba mu da shi ko ko 'yan bokon ne ba mu da su yanzu a nan garin in tambaye ku musulmin garin nan gaba ɗaya karab kacab wace makaranta muke da ita private school standard wanda muna jin ba ma haufi za mu iya ɗaukan 'ya'yanmu mu kai su su karanta boko su karanta addini su fito da tarbiyya ta addini cikakkiya sannan kuma su fito da boko ɗin guda nawa ne ake da su guda nawa ne ban ce babu ba akwai ɗaya biyu a duk Kano gaba ɗaya kuma ɗaya biyun ma sai yayan masu kuɗi masu kuɗin ma sai miliyoniyoyi sai yayan miliyoniyas ne suke zuwa shi ne nake gaya maka ba sai an faɗa ba amma makaranta ce ta kowa aha to ka gani sai ga yayan minista ne da yayan gwamnoni amma as our standard standard as our standard yanda midiyon mutum zai iya daukan ɗansa ya kai ya fito da kyakkyawan karatu na boko kuma ya fito da kyakkyawar tarbiyya ta addini guda nawa kake da su to ba mu da yan boko ne yanzu ba mu da yara da suke karanta english a uk masu first class second class masu masters masu waye da shi ba lakcarorin da muke da su ba za su iya hada kai su yi kishi lakcarorin mu yan boko su bude standard makaranta don kishin kano da kishin musulmin kano su saukar da farashi malamai economics ai suna faɗa cewa da haya wato da haya da mene ne a ba da haya da price ba kam da lower the price ko kuma da haya mene ne ni na manta ne na karanta amma na manta yara ma kai ka zo ka ai da zarar ka saukar da price ɗinka za ka samu customers da yawa to kuma ribar ka genin ɗinka zai zama da yawa ko ba ka bane demand ɗin zai karu ko ba ka bane the lower the price the higher demand da za ka samu yanzu dan Allah in tambaye ku lecturori da muke da su a BUK lecturori a FCE lecturori a College of Education Kumbotso lecturori a CAS lecturori a nan bara a samu yan bokon mu lecturori su hada wani forum wata kungiya da za su fitar da wata standard secondary school wanda sun yi ta da niyyar taimakon ƴaƴan mabukata talakawa a bude ta a gyara ta kar a wulakantar da ita ta zamanto farashin wulakantaccen farashi amma a sa tsaka-tsaki duk talaucin mutum daidai gwargwado dai zai iya afodin ya biya a karantar da su karatu mai kwari su shiga jami'a su zo su wakilci al'umma ba za su iya yi ba wallahi za mu iya yi amma tsarin ma babu tunanin ma babu tunanin ba Allah ya mana afuwa ina faɗin wannan ne saboda majoricin wanda suke gabana na san samari ne matasa ina jin watakila zafin abin in ya dame ku kwaje ku fara tunani ba muna faɗa ne don a sha labari a taho ba muna faɗa ne ku je ku tunani ya za ku iya fidda wannan ko kai yanzu a ku ka duba kana ka san lecturer wane wane lecturer ne wane lecturer ka je ka kai da su ai lecturer ba kullun yake zuwa jami'a ba ku yi mitin ku tsara ku ce ya karama kallon ya kamata mu buɗe wata standard makaranta ta boko ku sa mata ta boko ma amma alƙalli ku ɗebo malamai da za su koyar da tarbiyya ta addini ai akwai malaman boko da suna koyar da tarbiyyar addini ko a jami'a mun san su wallahi malami ne za ga dan boko ne cikakke amma wallahi tallahi ba a riga shi sahun gaba a jami'a mun san da su to da ni da kai mun yi tunani a unguwar mun bude waɗancan ma sun bude abin amma wai yanzu a ce wai a nan ganin sai dai mu ɗebi ayan mu kai su wai cikin sabon gari cikin arna ka duba fa wai makarantar da ta fi kowace makaranta a ganin secondary school za ga ba ta musulmi ba ne akwai tasku da bakin ciki da ya wuce wannan sai yaushe to duk abin da aka ce a zo a yi a taimaka a yi amul mutane sai ga suna taka usi suna ja baya ka kuma ake tafiya sai dai Allah mana afuwa to jama'a in kun ba ku manta ba wannan muna cikin kwanaki ne na goma muna cikin goma na farko na watan zulhajji ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da ayi ibada a yawaita ibada babu kwanaki a duniya da suka fi waɗannan kwanakin yinin su babu kwanakin kamar yadda imam muslim ya kawo hadisi cikin sayyansa manzo Allah ya ce kuma babu kwanakin da Allah yake so a yawaita ibada a cikin su irin waɗannan kwanakin ana so a yawaita azumi bai inganta cewa annabi ya yi azumin kwanakin gaba ɗaya ba amma abin da ake so kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha kai yau gobe ka sha ka yawaita karatun qur'ani masu sauka qur'ani sauki masu tilawa masu istighfari masu sadaka masu taimako masu agazawa su taimaka ku yi amfani da wannan damar wataƙila baɗi ba da mu za a yi ba ko goman ƙarshen na ramadan da ake fafatawa fa a masallaci fa ba su fi waɗannan goman ba goman ƙarshen ramadana ba su fi waɗannan goman farko na watan zulhaji ba goman ƙarshen ramadana sun fi wannan ne ta ɓangaren dare kawai saboda daren lailatul qadr ya ratsa a cikin su amma aiki na yini wannan kwanakin suna da muhimmancin su fiye da yadda kake tunani kuma annabi ya kwaɗe ta ya zabar malamai sun yi rubutu duk babuka an yi bayani akan falalan waɗannan kwanaki masu albarka da haka ne wa kaina nasiha da wasiya lalle a gabakinmu yana yawaita azumi da karatun qur'ani da istighfari da tuba da neman jin kai da rahama a cikin waɗannan kwanaki alhazai yan uwanmu suna can fa yanzu kullun suna dawafi suna salatin annabi ko haramin makka ko na madina kullun aikin kenan dawafi sallah a harami a can suke yini wasu ma a can suke kwana suna ta ibada da ni da kai tunda Allah bai bamu kuɗin da muka je ba sai mu yi amfani da wannan damar mu yi ibada mu ma ga addu'ar arfa ba wai alhazai da suke arfa kaɗai suke yin addu'a ba mu ma da muke nan za mu yi addu'a ranar arfa ranar tara ga wata ranar asabat mai zuwa kamar yadda hukumar saudiya ta yi declaring ranar lahadi ita ce ranar sallah ranar asabat ranar arfa kamar yadda ma sarkin musulmi a nan ma shi ma declaring cewa ranar asabat ranar arfa kuma ranar lahadi ranar sallah an dace da kasashe da dama a duniya da duk za a yi sallah a wannan rana da haka shi ya kamata mai amfani da wannan manzo Allah ya ce azumin arfa yana yukaffiru sanatul madiya wal baqiya shekara biyu yake yafiya zunubi shekarar da ta wuce zunubanka gaba daya da shekarar da za ta zo nan gaba zunubanka gaba daya kar ka kuskure asabar din nan ta zo maka baka azumi ba akwai matsalar to annabi ya ce kada ayi azumi la ta somu yawmal sabti illa fi mafturu da alaikum kada ayi azumi nafila a keɓance asabar da yin azumi sai in na farilla ne to gashi kuma arfa ba farilla bane duk da shi akwai maganganu na malamai akan hadisin ya inganta ne bai inganta ba malam albani dai ya inganta shi wasu kuma sun taba hadisin sun ce bai inganta ba ala ayi hal dan kubuta daga sabani akwai hadisin da annabi ya ce wanda yake so ya azumi ran asabar to yayi juma'a sai ya hada shi da asabar shikenan ina fata ana fahimta da ka kai juma'a sai kai asabar ka ka fita daga sabani ko kai juma'a sai ka hada ta da me da asabar shikenan ka fita daga cikin sabani to idan an yi wannan insha Allah muna fatan Allah ba mu dacewa mu yi azumin arfa da mu da ƴaƴan mu da mu da iyalan mu da mu da makotan mu da kowa da kowa mu yi azumin arfa nan yana da albarka yana da amfani mu yada a gari mu isar da wannan sunna ta annabi saboda duk abin da aka ce zaka samu kankarar zunubi shekara biyu ai ba karami ba ne amma wallahi kana so ka sha mamaki rana arfa shiga kasuwa a garin nan kai mamaki shiga kasuwa ka ga yadda mutane suke ɗirkar abinci mutane kamar garaci abinci kawai kullum ka ga mutum musulmi lafiya kalau ba abu nan wani ma zai ce wallahi ban sani ba saboda bai da alaka da masallaci bai da alaka da gurin wazi ba sai ya je za a gaya mai ba ya ce bai sani ba to za a yi sallah ranar lahadi kenan to na san ma na ce ma za mu zo karatu sai dai ni da Allah rama mu zo ba wanda zai zo na da ce a bara ku zo a a ba za ku zo mu yi wa kanmu adalci to kun san ba mu koma karatun nan da wuri ba an dauka kuma la an dauki lokaci mai tsawo kuma kwanaki suna ta tafiya kuma akwai aiki da yawa a gaba tsakani da Allah shi yasa nake ganin ba hutu za mu yi ba break kawai za mu yi ranar lahadin da aka yi sallah wannan litinin din ba mu yi karatu ba amma wani sati mai zuwa sai mu ci gaba da karatu tunda ibada ne ko ba haka bane ni gani ne mu ba mata bane ba yara bane za mu tafi ta yawon waye da waye duk abin da kai na sati ma ce ce naman ne dai ka gama ci ziyara ko ta sati guda insha Allah ta isa sai mu zo kuma mu dasa mu gani abin da Allah zai mana muna fatan Allah sa mu cika da imani da haka kenan ba hutu za mu yi ba break ne za mu yi lahadi an yi sallah litinin din ba za mu zo ba amma ta sama ko ba a sanar a masallatan juma'a ba kurin ka zo insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah mana afuwa kuma muna roƙon yan uwa addu'a ta musamman akwai mahaifiyar malam Muhammad bin Usman da Allah ya mata rasuwa malam Muhammad bin Usman da an san shi ko mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa wannan majalisi mai albarka yana mata addu'a Allah ya mata afuwa Allah kuma ya yafe mata Allah ya jikanta Allah sa aljanna firdausi ita ce makomata kuma wanda ya samu dama ya je isar da ta'aziyya ga shi malam Muhammad bin Usman din a duk lokacin da aka same shi ko a gida ko a masallaci ko kuma a waya ga wanda bai samu damar zuwa ba kuma Allah ya samu cika da imani abin da aka nemi taimako an samu dubu goma sha hudu da ɗari tara imani ya yi ƙasa kenan na'am da wani bawan Allah ya ba da sifa ɗaya to wancan satin da dubu ashirin da wani abu wannan kuma an samu dubu sha hudu to Allah kiyaye kuma nan gaban mun zo an roƙa ma abun ya gagara haka za mu yi ta yi ko ku bayar ko ku bayar ma sai mun roƙa kuma sai an saya insha Allah ba talauci kuke